أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a ɗaya ga wata na zalƙada hijira shekarar 442 wanda ya dace da 11 ga watan 6 shekarar 2021 a sati da ya gabata muna cikin tafsirin sotar ambiya inshallahu mun tsaya a aya ta 107 a wancan sati yau inshallahu za mu tashi aya ta 108 ta wannan suratul anbiya kafin nan akwai yan tambayoyi guda biyu wanda na isko ta farko yana cewa iya tare da liman an iya tsaye kuma liman ya je ya sujada ya da su ya sanin da yake ya matsayin wannan sallah ya zai ya gyara sallah da harko dai mai addu'a Allah ba shi lahiya Allah warware mishi sai ana sallah kana tsaye aka yi ruku aka taso aka je sujada biyu aka kana tsaye aka akwai matsala Allah Allah warware wannan abu wannan raka'a dai babu ta sai kai da sai da raka'a ta gaba kurin imamu ta malaka sai ta biyu a iya magana akan wata mu'amala mutum zai yi da iya tare da mai aƙidar masu cewa ƙura'ani mana su ƙur'ani kadai suke aiki da shi to yadda za ka yi da shi yadda kake ma dukkan harka ta wanda kasan ya bar hanya za ka mai nasiha uwa irin wannan matsala da farko dai za ka ja hankalin shi da cewa ya shiga wani wanda ƙarshen al'amari ƙur'anin ma zai kawo shi tabbas duk wanda yan wada wani ƙur'anin an kame tambaya a dajin maka aka sauko shi ko na madina ko na nijar ko Najeriya ko wata ƙasa ko wani aka haifo mashi zai ba ka amsa wani aka haifo ma da shi wanda ma ya imani da muhammadu rasulullah to wannan ƙur'anin da allah ya saukar ga wani zaɓaɓɓe cikin bayan shi shi aka saka wannan alƙur'ani kun ba zama guda ba duk abin da ƙur'ani aka ce a yi a ciki shi fara duk aiki na aiki shi fara yi wanda shi fara kuma ya rayu da al'umma ya rayu da sahabbai duk abin da yake a aikace wani wannan ƙur'ani ya karanta da su wani irin wannan ya same ni a gida a sauna aƙida da zaman tattaunawa na mai irin wannan tambaya to yanzu malamin ku waye ga malamin su da wannan malamin na ku yanzu ya ce maka ake sallah ya gaya mu ya ake zakka ya gaya mu na shi to wannan bayanin da ya mu a dara daidai ne kai ya ga gaya mu ne ga gaya mu ne shi ke na gabar hanya ai shi ya gaya mu kai yadda ake sallah yadda ake zakka kuma kai rada kuma shi ba da shi ba annabi ya sallah ba da shi ba karba zakka amma ya zo raba kuma dole muka bayanin zakka dole muka bayanin hajji na ce kai yarda kuma shi wanda aka sako na alƙur'ani ya raye da mutane ya yi kurmi kurin laifinsu sun ce ga yadda ya kaza ya zama tobarin hanya kuma su ba su gane ba hikiyar da su gane ɗan uwa inda irin wanda zaka mai tambaya da yawa bai yi ba masu misali nassin ƙur'ani ana gamin alhaji ashirin ma'amma ko haji wasu watannu da cikin ma'aluma da sanannu ana zama kudin duk shirin da lafi na tashara ko kulgirin irgigun wata wata goma sha biyu ne allah ce tun farkon a duka saman kasa ko ya ce mina arba tun horo a ciki a ko wata hudu na arba wanda ka rasa kurani ka riƙe shi ya gaya maka a ina allah ce alhaji a shirin ma'aluma da watannu da sanannu duk daga bakara tun daga fatiha allah ba ɗin zai kama bauta ɗaya wanda aka amma kuma da ce ma'alumat inda ha babu wajen koyon sanin a san su a yana za ka zai magana gidan rudu ne gidan kuma ne bai ba ka amsa wanda na mai wani tambayar sai kaɗa kai ita min gaskiya mana kuma tsada ita min gaskiya kuma tsada ce akwai tsada haka ce akwai tsada kai zai girbi zai bai amsa ta gaya min wani wata biyu an gaya min akwai a ƙura'ani ce babu ta ce akwai tsada ba to na ce shi allah ya ce wata goma sha biyu tun harsa kamar da sai kuma ya ce a cikinsu min harfa a tulkurum akwai hudun al'umma wane ne akwai ƙwararren ya ce babu to yana amsa haka kuma ala ce a kuma kiyaye su sai kada ka yi zihin doci akwai matsala haka muka yi ta yanwa ƙarshe ya ce to yanzu allah ba ka dukiya kuma ƙasar allah ce a kan sulata wato zakata wani baka shaka ya ce haka ne to ya yi tsakira zakata babu da sa ko rubuce ce mun Allah ce man ja bi hasan farwa shara masada man ja bi hasan farwa shara masada wanda yazo da kenan za mu shiga goma gaba da daya dan sani ya ce goma gaba da daya to shi kuma yace me Allah ce man ja bi hasanati falahu aka ce wanda yazo da goma shi za a ba yau an ga da Allah ya ce in ka zo da daya shi Allah ce daya zo da daya za a baka goma ba sai ba kai za a ba goma an ka daya to yanzu nan ka ce da ka ce kuma shi aka ce shi wanda aka ba kin shi wanda ya tana kin shi za a ba goma ba abin ya kada kai ce wanda kuma matsala ya wallahi wallahi dimmi da bana kida kamar kamar ka tausaye shi ya ci ruru wallahi karshe qur'ani min na jiga ka ka ci qur'ani din yanzu ya ce maka ka da qur'ani kuma ya san kai imama warshi ko imam hafs ko imam qalut dole ya mata kira to wannan kira da kake anaka samu wannan da kace ƙarya suke su kaji kanuni kaji wasu kaji hamdu dole ƙarya suke ya ka sami su kuma kun kasan kudin da suka ɗaya a ina ka same ta wa'annan wani kashe da ƙur'anin kanshi da karuce shi don baka muta wallah bai muta rurru ne ba ƙarfi ba wallahi rurru ne abin iya da matsala da yawa da kuma kamar da siya wallahi zai halaka kuna rurru ne kuma da bai da wani shi haihu da wallahi duk mai zauna ƙi da ya kanan da gaba da ko addini ya mai ɗau shi kanan kashi ko duka mai yarinta wallahi gaba da addini duk mai zauna ƙi da bai shi da lahiya ba haka kuma tambaya wani addini ka tambaye shi cikin magabata annabi ya rayu a tarihi a ba da ba tarihi ko na banza ne ko na banza ko tarihi a wani tarihi a cikin magabata da annabi su wane ne mai wani akida taka tab cikin tarihi har da iska yi har iska yana cikin tarihi addini amma wani tarihi wasu wane ne aka samu suka su ba ruwan su da qur'ani da sunna ko da qur'ani kadai eh ba ba ko bai duniya ta lalace babu kun tsakar rana Allah shi da mu wallahi Allah ya laka kuma matsala Allah shi da mu amma ba mu mutuwa duk ne ke da kamar da sai Allah zai duka ma Qur'an da duka ba da kabarcin mata wallahi duka da zai shiga rulo mai nota a ba dole baka amsa dole dole ka kace shi da mu sai ka duka addinin imanin ka ya rauni ba mu mutuwa wallahi ba mu mutuwa ba mu mutuwa duka makamin wallahi Allah shi da mu Allah makaranta قل
قل إنما يوحى إليه إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إنما يوحى إلي na Allah subhanahu wataala ina ba manzon shi umarni sai ka gaya musu ni matsayina yuha ilai wayi ne nima aka yi aka gaya min cewa annama ilahukum ilahun wahid kadai Allah ya hasari abun ba ku da wani ilah ila abun bautar ku abun bauta ne ɗaya tak ilaha babu wani wanda yake da haƙƙin duk abin da yake cewa bauta dogara rantsuwa neman taimako duk abin da shi na ibada ne halitta haramtawa duk wannan haƙƙin Allah ne ba wani mai haƙƙin halittawa haramtawa maganar dogara ko sujada ko rukui duk abin da yake na Allah ne shi kadai ba a roƙon kowa ba a manto na hanyar kowa ba a kira kowa Allah kadai ake ma shi kadai su suna imani da akwai Allah ma ilaha ne suke ga ana iya daban daban to shi ne aka ce ɗaya ne ilaha ɗaya ne shi ne shi Allah shi kaɗai ya ce fa har antu musulmun shin za ku mai ƙauya ku yarda da wani aƙida ta ƙarfin Allah kaɗai da ibada haka ta aƙida kuma shawa ɗaukar ilaha daban daban matsalar su kenan Allah ta fahimta wannan فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما, ما توعدون نعم فإن تولوا wannan kira da ka musu na kaɗaita Allah da ibada in sun amsa mashi idan suka ba da baya suka gaba ba a iya bautar Allah shi kadai fa'ul a gantukun alasawa gaya musu ina sanar da ku ku sani ni in sani abu ne karara mana ba ni ba adawa ta yi karara ba wani ɓoyi ba wani don haka maganar da kuke in gaskiya ne a yi kaza ko Allah ya kola azaba ba wannan lamarin azaba halakar da ku da kaza ya ce wannan wa'in adari a ƙarin an ba'idun mato adu tuni ba sani ba wannan abin da ake muku alƙulun azaba ba wannan da masaniya a kusan allah zai yi ko a nesa a gaba wannan abu ne ba hannuna ba don tsakanin ku da allah lamari ne a hannun allah ni nawa isarwa ce shi kuma allah
إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون شيء الله ya san abin da aka bayyana na magana ya san abin da kuka koye kin ba abin da yake koyuwa ga Allah ban tsakanin ku da Allah wa in adari wa in adari la'allahu fit جنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين ban sani ba wannan jinkirtawa da Allah ya muku kuna kaza kuna kakir gidi iri iri kuma Allah ya kyale ku ku zama iya wannan ya zama tun muku fitina ce Allah iya jarraba ku ne kuma wa mata'un ilahin zai bar ku ne ku dan rayu dan jin daɗi dan lokaci gajeri ya kare ku sani ba kuna da ku ba imani ba imani ba sani ba da haka ya tarabbi hukum bil haqq ya Allah ka yi hukunci tsakaninmu da gaskiya idan tare da gaskiya da ƙarya wa rabbun rahmanu musta'anu ala ma tasifun ubangiji mu Allah mai rahama shine mai taimako kan wannan abin da ku sifanta iri iri ku yi wannan magana yau wannan ku kawo wannan magana magana iri iri ne daban na ƙarya da shari'a da da kuke yi wannan Allah ya bar mu akan Allah shi zai hukunci tsakaninmu shikenan amar mu akan abar mu Allah lamarin shi sai farkon sura
بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم زمج سورة الحج بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس wannan farkon wannan sura Allah na kira duniya gaba da ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangiji nan kashe ne Allah ke mana ji tsoron shi mu kare ma kama azabar Allah kama Allah wannan kira da Allah ya na kuji tsoron Ubangiji sai ke mana kashe da wani al'amari wanda yake jiran kowa a cikinmu na tashin hankalin kiyama ai don can ne dama asalin halittar ma'anan rayuwar mu a duniya ai wata marhala ce cikin marhala mataki na zuwa la'ira haka Allah ya shirya ka so ba ka so ba ka imani ba ka imani ba Allah wata rana na ƙarshe wadda zai fita da kowa da kowa don yin sa wani kuma rana ce ta musamman mai tashin hankali na musamman sai ke ma tunatarwa cewa inna zalzalatin sa'ata shi'un asir lalle girgiza warwarawa ta wani kiyama ce shi'un azim wani abu ne mai girman gaske tashin hankalin babban ne wani kiyama kenan ka guje ka ji tsoron Allah ka ji tsoron kamun Allah ka tashi a wannan hali a wannan rana babu tsoron Allah yace yau mata raunaha يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد التي يوم ترونها رانا ذاك قولنا رانا لا سفن تامك تاشي هنكل ونمون ya ce ta zahalu kullum murdi'atin amma a rada'a ranar da wata mai shayarwa ta zahalu za ta fi ta tabar wacce murdi'a halin mace a lokacin da ɗanta na saman nonanta amma za ta yadda shi ta yi ta kanta za ta yadda shi ta yi ta kanta wannan saboda tashi hankalin wani ya ce wata za a kullu za ta hamlin hamala mace mai ciki za ta yi bari lokaci guda nan akan fasara cewa a cikin alamu na gabar tashin kiyama irin abin da yake bayyana ko ana suranta maka irin girman tashin hankalin wani kiyama mace za ta mai sabari tashin hankali ya sabari ya ce wataran nasa sukara ko mahammadu sukara za ka ga mutane suna su suna maye suna tangadi amma Allah ce mahammadu sukara ba su sha kanu ba tangadi da suke su da suke yi ba kayan su suka sha ba ce walakin Allah walakin azabar lashi kullun tsananin tsoron tsananin azabar Allah ne mene kenan irin tashin hankalin da yake bayyana a gaban su shi kisa su wannan hali shi yasa yake ce mana tashin hankali iya doke ka daga hankalinka kamar da cikin sai musulun aka buhari kai musulun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa إنكم تحشرون إلى الله يوم القيامة خفاتا قراتا غرلا yace za ku tashi gobe kiyama ɗan wani annabi ya kawo magana saboda irin abin da zai yake a suranta maka da aka ce maka wunin tashin hankalin ya kai mace ta yadda ɗanta mace ta ɗibarin cikinta kaga mutane na su saboda ba ta bin wake su wani bai cikin hankalin shi ko saboda tashin hankalin abin da yake gani a gaban shi wannan shi ne abin da yake wakana wanda yake hana mutane nutsuwa ya ɗauke musu nutsuwa a kan hali da suke ciki wanda shi ne allah ya kira kenan ka yi tsoron allah me ya kenan ai a can ne a wannan rana ne za ka samu sakamakon yin jin tsoron allah idan wani tashin da aka yi wannan hurgima wannan hurgita da aka yi sai kana layin wani bai tsoron Allah ba mai halin magana ke magana ke kenan wannan kuma tabbas irin tashi hankalin yana shawar duk wanda ana bai ji tsoron Allah ba umarni da daga ayi tsoron Allah ga amfanin tsoron Allah a wannan tashin hankalin da zai waka na wani kiyama shi ake jan hankalin mu ji tsoron wannan rana wadda wannan abin wannan tashin hankali zai wakana wanda zai sa mutane shiga irin wannan hali da aka ambata na tashin hankali ya ce kenan mutane ba su sha mana suna maye amma ba su sha su ba su sha kayan su ba kudin tsananin tsoron azabar Allah ne ita wannan ruwaya wadda imam muslim ya rutu ta aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam iya bayani ne akan wani kiyama sai ka ce mata a cikin bayan da yake yi ce innakum tumsharuna ila Allah yawmal qiyamati huffatan qurratan qurala gobe kiyama Allah ce Allah zai tado kowa da kowa huffatan qurratan qurala ma'ana ba kaya shine ma'ana huffatan kuma qurratan babu babu sutura quralan kuma babu sallatu kenan yanda ka zo kamar makarta satin da wuce yanda ka zo duniya haka za ka tashi yin kiyama to ita a nan aisha radiyallahu anha abin da ya tada mata hankali don ya ce kowa haka za a tado kowa da kowa a yin kiyama babu kaya babu takalma ba sallatu yanda ka zo kowa sulturin da tashi kowa shi ta ce ya rasulallah arrijalu wan nisa yanzu ba'dhum ila ba'd tace ya manzon Allah yanzu maza da mata a wuri guda ana kallon juna yace ya Aisha innal amr ashadd min ayyuhum zalik yace Aisha al'amarin tashin kiyama tashin hankalin kiyama ya huce mutum namiji ya san wannan mace ce a kusan shi ko mace ta san wannan namiji ne a kusanta wani kiyama ta ya huce mutum ya san wane ne ba magana sha'awa ta ba magana sha'awa wani wurin ga magana sha'awa ta daɗi ne ba magana ya huce haka yan wannan ko'ina da magana sha'awa ta daɗi ne na baku misali a nan ɗaya cikin abokan da shi abin yau kana a nan arewa wadda benin sun tattare sun tare motoci sun kowa ya ci ƙasa ya rufe ciki da maza da mata wanda suna taka su da sama ana tauye ana kai da kawo a sama kwanan tahiya maza da mata a wuri guda kowa ya rufe ciki sun yi abin su can an ƙura ta kwanta sun ba shi na kwasa sun lalabe na lalima sai ɗaya cikin 'yan kwance namiji sai ta yi ba sai ga mata a san shi daga mata haika da mata haika da mata ta ce a ina mazan suke ta ce a ina ina mazan suke ba magana maza bai san ba da mace a kusan shi sai bayan ta kula da kwanta wacce kuma ta mata ta ce a ina ina mazan suke kenan wa a duk gida da magana kenan magana mata namiji a biya daɗi kenan ba magana ba ya mace ba wannan a nan ne iya raba bakin da aka shiga an kare can kula yara ce ana magana tashin hankalin wani kiyama ɗan waka tambayi duk wanda ana ya je tabbata wata shari'a ko ana shari'a ana zama shari'a kaji yanzu ce ga suke kaɗawa ba an ana mutum shari'a hukuncin da iyawa ka yi kwaso ka wuto ne ma bakin da kenan wannan kuma ƙarshe ne lahira ce za a yi bayan da an kuma aka yi ba mai tadawa kun ba abin da ke ɓoyewa a hili ne na ka yi wunin kiyama ƙwarai da marashi mai girma sai maza Allah ce aisha al'amarin wunin kiyama ya huce ƙarfin mutum ya san mace mata san namiji shi ne ci gaba a ramu
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم يتبع كل شيطان مريد
كتب عليه كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير نعم يتي ومن الناس Allah subhanahu wata'ala ke cewa daga cikin mutane kala-kala ne kowa da irin hikimin shi matsalar shi man yujadilu fillah bi ghayri ilm akwai mai jayayya cikin lamarin Allah ko cikin addinin Allah ba wani ilimi tare da shi ba wani ilimi ba wata hujja ba dalili wa yattabi'u kullu shaytanin marid zai bi duk wani shaytani mai tsaurin kai babu nasi da alaka kuma ra'ayi na wani shi ibn kasir ke cewa wannan aya yace tana magana yace wa hadha halu ahli al-bid'ah wa ad-dalal al-mu'ridin 'an al-haqq al-muttabi'in lil batil yatrakuna ma anzala Allah 'ala rasulihi min al-haqq al-mubin wa yattabi'una ahwalahu wa ad-dalal yace wannan aya tana magana halin dan bid'ah duk inda yake batacce mai barin gaskiya ya bi dalimai ana ce Allah ya annabi ce zai kawo ya aka samu kaza ya kai kaza daga wannan kaza ya kike kada kana aya kama bayani ya kama har ra'ayi da hira yace haka suke su bar abin da Allah ya sakar su rinka bin wasu shi wasu jagorori batattu masu kita addu'a lil bid'a wal ahwa masu kira zuwa ga bid'a sun zuciya duk abin da babu Allah annabi ya ce na addini ne alhawa ne duk abin da aka ce ba maganar Allah ba ta manzan Allah kuma addinin Allah ne to ba addinin Allah bane ba suna addini ne amma alhawa san zuciya ne fata ne yawan inda har Allah subhanahu wataala zai bar bayi dan suna san Allah suna son santar Allah ko ya bata mu Allah abin da yaso to me me hikima ko da annaba manzan Allah to za ga ne bid'a hadari ce inda har mutum da iya san Allah kurin a ba shi dama ya je ya ta abin da su kurin Allah ke ma kurin ya kama ko yanka ko duka ko tashi kurin shi Allah ke so Allah bai haka ba ya kuma kowace al'umma da manzanta wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu Allah wa sallimu tahu kowa Allah ga wanda ya zaba shi yake aiko sa ba al'umma ya sa wannan al'umma kan hanya in dai abin da yake da alaka da Allah ne wanda kuma dama Allah ya mana wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci ban mutum ko aljani sai dan saboda mu Allah da ya mutum bautar ga mun kuma ga wanda ya aiko kuma hatta da manzan Allah kadai shi kanshi wa nace in attabi illa man nuha ilayhi shi manzan Allah kanshi wa hatta annabi kanshi yace shi ma bai ban san zuciya ina ban abin da aka mu wahayi da Qur'an in attabi illa man nuha ilayhi wa ma tuqu anil hawa in hu illa wahyu yuha to yawa idan zama to manzan Allah ya ce bai bin san zuciya bai aiki da ra'ayi ya bin wayi ne kai kuma wani ra'ayi kuma ta daidai an kuma da Allah idan manzon da Allah ya ku shi ya ce wahayi kullun yake bi bai bin san zuciya Allah ne shi da ka haka nan kai ba wani dama kuma shi ba manzon Allah ba haka kullun tsakar rana yace ga abin da kamata amma Allah da shi mai san Allah ne kuma zama addinin Allah kaga shirme ne shirme ne wannan bata ne kuma wallahi mai san mai san zama lafiya ya gama da alacin kyakkyawan hali wallahi tsaya ba addinin Allah ta hanyar wanda Allah ya yi duk wanda ka duk ilimin shi duk ilimin ba ba ba wani ilimi ba wani ilimi da mutum zai ya bi gaba ya sa ayi addinin Allah babu shirme ne kuma bata ne kuma wallahi bata ne karara ayi wallahi Allah ya shirya mu yace daga cikin mu'minan nas man yujadilu fillah akwai mai rigima cikin lamarin Allah daga ilimin babu wata masaniya wa ya tabi kullum shaitan marid tabi dukkan wani shaitan mai tsaurin kai shi kuma kutiba alai Allah ya riga ya hukunta kan shaitan annahu man tawalla duk wanda ya bi shaitan annahu yudillu to bata da kai zai ba inda ma da wuzuru ya kullu min ashabi sa'ir da ma kishi kenan man so yake bi ka kai ka baroka yace wa yahdihi ila azab sa'ir zai fa annahu yudillu kutiba alai Allah ya hukunta ga shaitan annahu man tawalla duk wanda ya bi shi ya jibinci lamarin shi fa annahu yudillu zai batar da kai ne wa yahdi zai shirda mai shi ila azab sa'ir zuwa ga azaba ta wuta Allah ke ci gaba
يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج
جزاك الله خير an yi maganar kiyama mu ji tsoron wannan rana ta tashin kiyama irin abin da yake cikinta to mushkilar ɗan adam da jimawa wani iya aiki da ƙwallowa da ƙwallowaka ya gani ya zaƙi shi idan ya buga ba ƙwalloshi ta ki ɗauka ya ce baiwa matsalar cewa suna tunanin ya za a yi a mutu a tashi a zama ƙasa a tashi da yawa sun kafircin wani kiyama don wannan tunani nasu to shi ne ana Allah ke ji hankali wasu bamu ga mai hankali da mai rabon ganewa abin a hili yake Allah ba ki wasu bakon misali a gaban wanda za ku ga an kun gano da haka kenan ba za ka yi mamaki ba ka yi inkarin musun tashi ba mutuwa ya ba misali ta hanya biyu ta kanmu da ta hanyar abin da yake zagaye mu ya hora da kan cewa ya aihon nasu ya kun mutane in kuntum fi raibin min al-ba'ath an har kuna ga kokonto kuna shakkar tashi bayan mutuwa kuna ga baiwa to ku tuna fa inna khalaqnakum min turab ku kin da kai magana mai rigima zaka nan mutum ɗan adam daga ƙasa wannan jami'in abinda bai motsi bai da rai daga shi allah ya ce adam allah shi asali ma rufai sai ka shiga annan bashin kanta shirun sai akwai mutane kana kai da kawowa don ƙasa ka yi asalin adam wannan wani mataki da allah ya bada maka misali za ka gaddama da babu kai da ƙasa ko aka fara kuma aka yi aka yi babanka adam ba min kar adam ya ce summa min nutfati kuma Allah ya maida wannan halitta maimakon da ƙasa sai yake halitta kuma daga ɗigon wani abu daga cikin ɗigon wani summa min alaƙatin kuma manin wannan sai a sarrafa shi ya koma kuma gudan jini summa min mutakatin kuma a maida wannan jinin ya koma kamar tsoka da aka tamna ‘yan wannan ai wata marahil ƙasa aka bari sai aka maida daga ɗugun mani shi ma ɗugun manin iya matsayin mani sai aka maida ka zuwa ya aka maida ka jini ga kana kai ne da za a halitta matsayin adam amma zuwa ta marhala kai a cikin rayuwarka jini ne ga jinin jini inda za a yi bari ya zubo jini kurin jini ne sai Allah sarrafa wannan jinin sai kuma tsoka nan ma naki naka jini ne aka maida tsoka nan ma ya naki ana gita halitta ta koma wata kai kin ne kuma wannan duka jin hankali ne abu ne ga abu a gaban da daga kai ne ga matakayin aka bunka yace wannan tsoka ita ma da aka yi mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin akwai cikin da zai shiga wata ɗaya wata biyu ta kaci a wancan taifari an an zubda shi wani kuma zai zamana bai zube ba ya ce linubayyana laku don mu bayyanar wani abubuwan bayanin don a bayyana muku kudurar Allah a wajen tada mutum bayan mutuwa duk kai ne kan wannan mataki ya ce wani turufin arham ma na sha Allah ce muna tabbatarwa a cikin ma'aiwa abinda muka so mace ce namiji ne ɗaya ne biyu ne goma ne abinda Allah so nan da ɗan kwana uku da kuna sati masu bizi ba hanyar wata labaru wata bayar Allah ta yi ciki babba an yi kogarata aka ce ɗaya takwas ne da aka zo ayyuka aka bude ɗaya goma maza bakwai mata kuma ta ce ba maganin da take sha kuma sai an sha sha magani ta ba ta ce komai da magani Allah kullum kuma ya ce kuma da ransu ɗaya goma zumbur eh zumbur goma eh afirka ta kudu afirka su da afirka ta kudu can na kafa ta ce ba abin da take shara maka ko na Allah ba ta kuma aka gwaro ta da cikin tana nishaɗin ta baka ce cikin mabai amma tana nishaɗin ba wani tana nishaɗin ta tana maraunar ta cikin haka Allah ya ce ya ce wani turu fil arham ma sha muna tabbatar abin da muka so a cikin mai ila ajalin musamman zuwa ajalin da Allah yanka daga shiga ciki zuwa aihuwa wata shida bakwai takwas tara yadda dai Allah ya so zai zauna a wannan maiwa har lokacin da Allah ya yi mishi wannan zaman cikin ciki ne thumma nukhrijukum tiflan kuma za a huddo ku daga cikin kuna dalla kana dalla mu dalla mu dalla mu dalla mu an kace yaro ma yaro ya yaro ya iri ne laku yayin da aka juya ba motsi ba inda kake motsawa ce ya motsa ta sun mana tabluku a shuddaku hukuncin da kuma ana nan ka dan laku ka har dan motsi ka har zama ka har rare ka har tahiya mun kai ga ka ka ka mu kaza ba mu kaza kana kuda kana wadawa ka bar ka fike shi ka da gudu kai ne ai shi ne jiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da kaji hankalin tashi ya ce malakum la tarjun lillahi wa qara wa halakum atwara wannan da me yasa ba ba nutsuwa game da Allah ko ga da inda ya ce ku mataki san mataki Allah muku halitta atwaran kai ne wa jini tsoka kashi kaza yaro kaza kaza mutum wa da baka ji baka baya abin da aka baya wani wajen hankali ne mai hankali da abubuwan kenan to me yasa kai za ka yi ka ce wa bai yiwuwa in na mutu a tado ni ya za a tado to da ya aka aka yi ka ya aka yi ya da aka aka yi ka kuma za ka zo duniyar da wa aka shawara hakurin a duniya haka kuma ba abin da aka yi babar ba wanda ya komi hakurin a ganga a duniya haka aka ganga a duniya ba da aka shawara kuma ka ce wa baiwa wai ka yarda ka yi zama a cikin mahaifiyarka wani lokaci ka yi zaman jini tsoka duk wannan kai ne ka imani an yaka ka yi zama jinan wuta a cikin uwarka kana ci kana sha kana rayuwa ka yi don washi a cikin uwarka kowa ya zata kana ya ta ce a lokacin ɗan adam san bututun ɗan adam inda misali za a busawa za a ba mutum hankali a cikin uwarshi mutashin ɗan adam a ce bawan allah wannan duniya da kake ciki za ta mu da hanci a cikin cikin ciki ko ko ina ta mulhaji ne kaɗa rashin cikin ciki kuma ya rayuwa kamar ko ya rayuwa iya ta tana madar da wadda ke rayuwa ke sai ka ce mace akwai wata rayuwa za a wata ta yi kai dubun cikin koka da komi daban aka mai mazar bayan duniya sai ci ƙarya ce wannan nan da kawuce ta ga ta zama yiwa to wannan ba ka san ba to yanda aka yi wata wannan duniya ta cikin koka ta cikin tabbata hanji ba san yadda aka yi ba ka san da aka yi ta aka kawo ka wannan duniya kuma sai zaka ce kun wai ba kai wata wata rayuwa da wani sabuwa ka yarda ka ci to yanda ka san kana cikin waka an kaka cikin duniya haka kuma zaka rayu a duniya ko aka da lahira ba wanda ake mai shawara ba da wanda Allah ke shawara ko ne da ganga ka dan ka same ka a can ka san haka can ma za ka gona kiyama to illa anan hikimar Allah inda ya so a wannan rayuwa ce zai ba mu hankali ba mu komai ya sako dokokin shi wanda ya bi doka ta Allah Allah mai tanadi a rayuwa ta musamman da lahira wanda ya kibi shi ma da gidan shi shi ne kurman magana kenan kenan ba bai kamata mutum mai hankali ba ya yi inkarin an mutu a tashi sai aka aka yi ka ba mu Allah ya ce wa minkum man yutawaffa a cikin ku akwai wanda yake cikawa da wuri akwai mutuwa tun a cikin ciki na labari mace cikin wata bashi ta dan ya mutu ya ce ya mutu an yi gwarin shi Allah a mutu a cikin mutu ake tun a cikin mutu ba ya to duniya ba a cikin da mutu ya ce wa minkum man yurad ila azal umar kuma akwai wanda za a raya shi ya zo ya kare ya wata ciki ya zo ta duniya ta duniya ma ya kai can ya shirya kai tsakiya kan tsuha hayan ma ya shirce haye shirin ce da kai la ya'lamin ba da ilmin shay'a haye kai abinda ma da sani zama to sani ba yanda ya ya koma akas yanda ya zo iya dan laƙuƙu ko me ya amushi mutum kenan ma dirgi ba shi aka bar shi ya koma dan laƙuƙu yi wallahi sai ya koma ko me ya amushi ya an kwanta an tada kana bar tsohuwa a garin kudu wani tsoho shi ne dai mai wani kima wannan kun bayan da iya ba wata a ce abin da ka shafa wa a sai da ba tsuwa ko ina tsuwa inda ko ina ake mutuwa ko ina kuma tsuwa kai ne wani a ce wanda ya kwanta ma gajiya wani adam adam gajiye ne kun ne da kima kwaro kun da kima cikin adam a ce dodo kun da kima ya ce bayan wannan allah zama buga wani misali na kan wajen yarda ka yarda ana tsaye talaka ba mutuwa ya ce haka watar al'arda hamidatan فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج هكذا قال أنا كمان قلت لك أنا كمان ما منا دمنا أنا جاي بان قلي شرو تترك أقول ما كم إيه تنا بقى قتنا بقى إيش أما فإذا فإذا أنزلنا عليها إن أقصر قد هو اهتزت هي موسى وربت تكمبرا bak sai ka tabu da wata ran ya ka iske ciyawa iri-iri wata ka shuka wata ka shuka ba ai da garin ku ne kasan da nan tsanwa ne yanzu ya bushe kuma kana da imani daga an yi ruwa ka kowa za ka tsanwa ita baka ce ya za a yi wannan karan bara gasiya tausa musu ya za su wuto bana ba kai da suna wuto ba ba za ka da suna wuto ba ai ba su kare ai an yi su amma yau in ka koma wurin da ake gasiya tausa yi ka duk da ake ka sani in ka koma aka yi wa tana ne ganta in ka ɗauki wutar kautar da iya da dabar da bana to ya ka kai rada ciyawa tana hutowa bayan ta kusa ke kashi kai rada baka shakka kuma ka shakka kai ta rubuta mutuwa duk abin duk sanar da ya ba sani ya ba wanda yawancin shi wannan kuma ya ce kenan ya tarzaka wadda za ta motsa ta kumbura wa an ba ta tafi kullum sauri bai za ta tsoro da dukkan kayan shibka iri-iri mai abin abin kalla a sha'awa daga wata tsamuwa daga wata shaita daga wata masara ya kular iri-iri daban-daban kuma abin sha'awa iri ɗaya da na ba ta zalika ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير na'am zalik wannan dan wannan bayanin da Allah yake wannan dalla dalla ya ta hankalin mu gano ba wani magana matsala tashi ba mutuwa ce bi anna Allah wal haq dan kusan cewa Allah shine abin bauta na gaskiya wa annahu yuhyi yuhil mauta kuma Allah shi ke raya matattu bayan mutuwa wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komai ne ba ya raya mutuwa ba akan komai Allah iya abin da yaso kuma ya gwada mu dan adam a nan duniya ya raya al'umma gari guda ya raya wani ya raya wasu daban-daban kayan annabawan shi annabi isa alaihi salam kayan isa mutane gudawa na ta gari guda da ta ana yi lafi ba da mutuwa ya ala zai rayu wannan garin bayan mutuwa ko su iya ba mai shagarin ku allah shi kashi shi aka fara da shi aka fara da shi amma ta wula ta mata abu su ba a sauko allah kashi shekara ɗari babban mutum na zaman cin alcin ta uzair wanda suka ta ta allah ne ma ko ai wannan bai ke mamaki ya shi ji ba da ya za a yi wannan garin shi kashi iya diba kudurar allah iya mamaki ya kafiyar ya Allah zai da wani garin duka ce wani bayan mutuwa ba ma ta hallau Allah ta kashe shi kuma tsawon na kama a shekara ɗari sun ma ba su kuma Allah ta doshi me ya kai ban ta doshi
فبعث الله مئة عام
أماته الله مئة عام فماته الله مئة عام ثم ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى, إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال إن قال أعلم أن الله على كل شيء قدير
فأماته الله مئة عام ثم بعثه Allah ya kashe shi shekara ɗari kuma Allah ta shi sai ga mala'ika mai tambaya kamar da bisu bawan Allah zaman da kai a nan shekara ka nawa ce da bisu yawon au adu ni dai duk da ne bugar shiga kwana ɗaya na yi ko kwarabin wuni cikin dai biyu dai in ma kwana ɗaya in marabin wuni ɗaliban labista ne a ta'a bawan Allah ba kwana yau da ba shekara ka ɗari a nan shekara ka ɗari amma wadda kallon kwallon wani ɗaya amma in za ka gano da haka wani zuwa da shirabi ko ta'ami da mata sannan ji ba ɗan faraurokinka ɗan abin shanka da abincin da ka ɗauko wani guzurinka da farko ka diba ɗan shi kaɗan lamenta sannan ko canzawa exact yadda yake tsawon tarmus da musulmi mana shi da wani jenare shekara ɗari amma allah ya rike ya rike kamshin abincin kamshin shi ma iya nan lamata sannan
kamshin bai ta ba magana ba ya lalace kamshin ma yanda yake
kuma wani tsalla himarik da zai kuma shugaban jakinka wani zanen ayatar wani zanen ayatar ba don musamman ya ka zama to aya kama haka ne yanzu kenan gashi iya ga wuni daya ta shaka ɗari a kai kuma abin da ke shi abincin ka iya nan da yake sai magana wani kuma lahi marika kuma ka diba shi kuma jakin naka kai ga kai fahimci su ha wanzu da zamu ka ziba kashin kashin kina da babu jiki kashin ne kurin kashi ne yanzu na jikin shi wanzu da zamu ka ziba kashin da jikin naka kai fahimci su ha yanzu za a gama kashin iskelete ko hawa ta kurin ka ziba kai fahimci su ha ya za mu haɗa wannan kashi iya kallo karab karab karab kashin a rarrabe na jikin kashin ma ya watsi rabon da bai ke ka diba da idan ka nace ya diba ai tambaya yi ai bai yana imanin Allah zai ramta ba mutuwa amma tambaya da kafa yi hulla yaya Allah zai raya wannan ka diba ka ga yadda ake yi kashin yadda zai koma karam karam yadda Allah zai yi kashin kula da wani sun muna kusuwa na hama bayan an gama kashin karam karam ya gama gaba daya skeleton hotel wata gama gaba daya kuma ka ganin da za mu lullube wannan kashin kuma na tsoka abudan a gaban shi iya kallo kashi kurin jake tashi ram ya sha alam an lalata kurin shekaru eh lalle allah bi iko ne akan kudu zai ga hazar irin shi ga ibrahim yan wa bata yawa abin a duniya ta cikin an yi misalin abin a tashi allah ba za a gaba duniya ayoyi hanyar da yawa ha kenan tashi ba mutuwa wani abu ne mai sauki a wajen Allah shi sa ya ce zalika bi anna Allah huwa al-haq wannan bayani da yake Allah ke don kusan cewa Allah shine abin bauta na gaskiya wa annahu yuhyi al-mauta Allah ke raye matattu wa annahu ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko ne akan komai in wa tabbacin ma haka ai ne me yasa a yau har yau shekara wata 2000 da wani abu kaga duniya mai yawa kuma da kake cewa sai ka waye wata duniyar har yanzu ke ɗaukar isa allah ne ko me zai kurin kenan kodawa nan allah ne kenan an tabbatar duniya ta riga an tabbata da ba mutuwa magana kenan kama kai magana isa wa isa ko musulun mu annabi allah ne ko mun san ba allah manzo allah ne amma wata kadiya guda wanda kowa ya bayyana cewa ashe ana mutuwa bayan tashi dan a hannun isa da yawa sun tashi bayan mutuwa illa mun mun san cewa bi izinin lahi amma inda aka yi tufaki cewa tashi ba mutuwa ba mu yi duwan duniya ba mu tare sun yarda duk wannan turawan sun yarda masu addini sai yarda haka nan su kenan magana tashi ba mutuwa abu ne a duniya allah mai ka haji lahirar wannan misali ne yanki hujja ce da mai ganin bai ba wa annas sa'ata atatu وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور to yanzu magana tashi ba mutuwa tabbas kuma wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha ita kuma rana lokaci da Allah ya kayyade na tada kowa da kowa a wuri guda da misali wannan rana ita ma tabbas ce babu kokuntu a kan ai maganar tashi daban kuma maganar hisabi daban haka iman ɗaya ya tashi ba mutuwa ina da shi ba mutuwa da tashi na da shi to kiyamat can ce magama eh kuma na rana babu shakka kan tabbatar ta wa annan la ya ba su man fil kubur allah iya tado suka cin kabarbura a dole zai tashi don hisabi a cikin wannan rana Allah ci gaba
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق
ومن الناس daga cikin mutane wasu kada ta mutane man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir ko wanda ka jayayya cikin addinin Allah ko lamarin Allah bigairin ba wata masaniya wala hudan ba wata shiriya da yake kansa ko ran abin da bai daɗi wala kitabin munir babu wani tayi wanda yake haskan hanya ko ran cikin duhu ne ko ran rutu ne ita da kina kwakwa cikin Allah sani da fi na sani mana iya mai juya kai mana iya ma da kallon banzare ne kallon reni mana iya mai girman kai ibn abbas ke cewa mana bai shuraren masu kira yace lidilla an sabila karshe dai wannan hali nashi zai bace mana ya bar ya bar hanya ta Allah to wannan mutane mai wannan halin girman kai ya bar gaskiya ya bi bata lahum fi dunya khizun walakin girman kai zai hana ya bi gaskiya a nan duniya iya da khizun kaskanci a duniya Allah zai kaskantar da shi kuma ce wani ziku yawon kiyamata azabar harif kuma a nan duniya a wulakanta ba daraja kuma gobe kiyama Allah zai ɗanɗana mai azaba ta ƙona mana ta wuta me yasa Allah zai nuna sakamako zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bizallamin lil abid wannan zalik nan za a mai ace gori na ta da mai hankali iya cikin azaba za a ga mai zalik wannan abin da same ka bima qaddamat yadaka dalilin abin da hannunka ya aikata ne shi sannan ka ce خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق ذق إنك أنت العزيز الكريم نعلى هذا متم جرمان كالدنيا تعالى خذوه فاعتلوه ألا ذا ما لكم من الكامة شكو تنقل فاعتلوه كتور من ذكيه أنا تنقل إيش تفاعتلوه إلى سواء الجحيم kai tsakiyar jihim bayan kai tsakiyar jihim kuma da tattu musu bufa ƙwara siramin kuma ku zuba ruwan zari a kan ku zuba ruwan zari a saman kan daga azaba ta ruwan zari an na mai wannan azaba ana zuba ruwan zari wannan mai zoliya zub kaɗan dana in na kaɗan ta azizar karim ai ku ne manya manya mutane sani babba ɗan babba ko ana mai azaba kuma da ce zub innaka antal azizul karim dan nan ka ji kai ne manya dan manya eh me karamci wannan gari inna hadha ma kuntum bihi tamtarun kuma za a ce inna hadha ma kuntum bihi tamtarun abinda kuke shakka ne a duniyar da ku a cikin shi can da Allah ta zalika bima qaddamat yadaka wannan azaba ana mai ta dalilin abinda hannunka ya aikata wa anna Allah ليس بالظلام العبيد كما ألا بذل تربايه دعنا كتنباوة شيء يا مخرج ألا تنفينا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رجل